الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء تقص قوة محرم شكرا تلوثين تلوثين أربعين ديار bayan hijira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya dan ba manta ba a kamun jana'i mun tsaya da rashi na arba'in da uku za mu tashi da rashi na arba'in da hudu matsala ta ɗari da shida shafi na ɗari biyu da uku inda malai ya ce ويجوز إخراج الميت من القبر يا لتا أبتو da mamaci daga cikin kabari bayan an binne shi kenan ko kuma ana saka shi sai aka tuna da wani abu to ya halatta a fito da shi daga cikin kabari ligarabin sahihin saboda wani dalili ingantacce misali mutum yana zuwa sai ya tarar an sa shi a kabari ba da kabari sai a fito da shi musamman yanzu aka binne shi sai a fito da shi ko kuma an sa shi a cikin kabari amma ba a yi wanka ba dole a fito da shi to irin wayannan dalilan ko kuma misali kashe shi aka yi amma ba a yi bincike ba kawai aka yi sauri aka je aka rufe shi hukuma ta ce sai an fito da shi sai a fito da shi domin a gano menene musabbabin mutuwar shi za ke ligarabin sahihi saboda wani dalili ingantacce wanda an riga an rufe jinan ya tafi to sai yace kama lau dubina qabla ghaslihi kaji ba kamar yadda da za a binne shi kafin a wanke shi wa takfini ko a zaman likafani wa nahwi zalika da makamancin haka da hadisi Jabir bin Abdullah kala saboda hadisi Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda yace Utiya Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko a taje gaba أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل قبر عبد الله بن أبي النبي عليه الصلاة والسلام يأتي قبر عبد الله دم أبي دم سلول رأس المنافقين بعد ما أدخل حفرته bayan an shigar da shi cikin hufra kabarinsa shine hufratu ko rawdatun min riyadil janna aw hufratun minhu min hufarin niran yawa saboda haka ga shine rani ba mara bihi sai umarni ya yi umarni wato ya yi umarni da shi ciwa ɗan saruri ba ukurija aka fito da shi annabi da ya zo ce a fito da shi ba wa za a hu ala rukubati bayan an fito da shi sai ya dora shi akan tinyoyinsa wa nafasa alaihi mai reki ya yi ya masa tofi daga yawunsa ya tofa ma wa albasahu kamisahu sannan ya sanya mar rigarsa قال جابر جابر da Abdullahi ya ce wa sallah alaihi kuma annabi ya mar addu'a ba ya masa sallah ba ya masa addu'a wallahu alam malai ya Allah shi ne masani ka je kasa number 1 sai ce yani bil hikmati allati min ajaliha fa'ala sallallahu alaihi wasallam zalika bi ibn ubay hikimar da ta sa annabi alaihi salatu wasalam yayi wa dan ubayi hikimar da ta sa ya mar haka bayan kowa ya san cewa ma a kauni gane munafikin kowa ya san dan ubai ubai dan dan ubai dan salul munafiki ne ya kai annabi ya mar wannan abu malai ji Allah ya san hikimar haka to sai ce um kama ta kaddama fil mas'ala kamar yadda ya gabata a matsala ta 60 wa zahiru abin da yake zahiri anna hadha kana qabla nuzul qawlihi ta'ala wannan ya tabbata ne kafin fadin Allah madaukakin sarki ولا تصلي على احد منهم مات ابدا كان da ayar da annabi ya ta amfani shine istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum lokacin Allah ya baki zabi ko kai musu addu'a ka nema ka nema musu gafara munafikan nan ko kar ka nema musu in ma za ka nema musu sau saba'in Allah ba zai gafarta musu ba to shine annabi ya ce tunda Allah bai hana da ba ni kuma zan yi koda fiye da saba'in din domin shi Allah alaihi salatu wasalam wato rahmatul lil alamin bil mu'minina raufur rahim an gane ku duk da cewa malamai suka ce kaga wayannan su dan zalulu ba sabai bane ba sabai bane domin karara an gaya wa zuwa ya su munafikai ne su dan zalulu shi yasa wanda suke zuwa musamman yan jiya da zaka suna kawo wa sai gashi nan ai kaza kaza kaza sai ka ce a in ka ji an ce dan zalulu sahabi literal meaning aka faɗa domin duk wanda ka zauna da shi a luga gashi na Allah madaukakin sarki da yake faɗa cewa a wa sahibi bil jambi malamin ka ce matarka da kake zaune da ita shine a sahibu bil jambi wala takun ka sahibil hauti yawa karewa ke shi ma wannan jibin sahabi ne kenan kawai zamantakewar ki an fahimta da kyau ko yau iya zamantakewar ita ce kawai cewa sahibin aluga don kaji an kira su dan zalulu sahabbai shine a luga ake nufi ba domin abin da ake nufi da sahabi shine mallakiyar nabi sallallahu alaihi wasallam wa amana bihi wa mata ala zalik ko wanda ya gamu da annabi alaihi salatu wasallam ya mutu wato ya yi imani da shi sannan ya mutu akan haka shine sahabi dan zalulu yayi wannan bai cika zuwa an fahimta da kyau ko yawwa to shi ne abin da malai yake gaya mana a yake cewa Allah ya ce wala tu kafin wannan ayat ta sauka ne wala tu salli ala ahadin minhum mat abada kada ka tsara yin sallah ga ɗaya daga cikin su da ya mutu har abada wala taqum ala qabri kar ka tsara tsayawa akan kabarin sa surat at-tauba wa hina idin yumkinu ba'd al-hikma mimma allaqnahu hunaka lokacin da ya ga abin da muka fahimta an fahimta da kyau ko yana ɗaya daga cikin abin da muka allaka a wannan gurin a iya fahimtar mu ayat ba ta sauka ba ayat wala ta salli ba ta sauka ba Allah Allah ya ba annabi dama ya yi zaɓa abin da yake so amma da ayat ta sauka bai kuma ba sai ma da yake so bayan wannan wa kana kata abbasan kamisan shi dan kalulu kuma ya taɓa ba wa abbas babban annabi riga za ku ji yanzu mu je lamba ta biyu ma ka ji me yake ya ali al abbas bin abdul muttalib domin kowa ya san abbas ya musulunta da wurwa ina nufin abbas ibn abdul muttalib yace wa zalika yawmu badr yace a ranar badar lokacin da aka kamo lamma utiya bil usara yayin da aka zo da fursunonin yaki abbas yana ciki wannan aka kamo a yakin mutum saba'in aka kama da suke hada Abbas babba annabi alaihi salatu wasallam dan bai musulunta ba shi bai musulunta ba sai a yaji fata maka ko yawa bai musulunta da wuri ba to sai yace um wa utiya bil Abbas ana haka sai aka zo da Abbas a cikin fursunonin yaki walam yakul alaihi thawb a lokacin an zo da shi ba kayan kirki a jikinsa shi Abbas wane mutum fa wajadu kamisa abdullahi bin ubay kawai sai suka sami rigar abdullahi dan ubay dan salul shiratul munafiqina yana da wani kaya su daya ana ganin wannan sai aka dauka fa katahu nabi sallallahu alaihi wasallam iyahu annabi ya amfani da wannan kidayar rigar ya sawa babban sa kun gane zanta ai yawwa rigar dan salu da aka dauka yanzu aka sawa babba annabi alaihi salatu wassalam walidalika albasahu annabi sallallahu alaihi wasallam qamisahu saboda haka ne annabi alaihi salatu wassalam ya sanya masa rigar ta shi ma wato ramuwa annabi ya bai manta alkhairin da yayi wa babban sa ba to shi da shi ma yanzu yazo ya sa mai rigar sa wannan ita ce magana ta biyu cewa annabi ya sa wa dan salulu rigarsa ne dan ya rama masa alkhairin da yayi wa ya taba masa ba wai dan mutumin kirki bane rama alkhairi zai yawa sai ce haka za ta ka hul bukhari fil jihad haka imam bukhari ya ga a cikin kitabul jihad wa yumkinu an yakuna hadha huwa sabab zai iya yiwa wannan ya zama shine sababin fi ilbati kamita wajen sanya masa rigar zai iya yiwa ويمكن أن يكون السبب ما أخرجه البخاري أيضا في الجنائز زي يجوا كما wani dalilin ne daban da Imam Bukhari ya fitar a cikin akamul janaiz kitabul janaiz a cikin Bukhari annabi na Abdullahi bin annabi na Abdullahi al-Mazkur cewa dan Abdullahi kun san da dan da uban da sunan sa daya dan mutumin kirkin sunan sa Abdullahi bin Abdullahi bin Ubay bin Salul sannan kuma shi kuma uban Abdullahi bin Ubay bin Salul wato shugaban kasan munafukai president of hypocrite kenan na duniya an gane ko shine dan zalulu to sunansa kenan to shi kan nasa mutumin kirki ne sai ce to kale ce ya rasulullah albis abi kamisaka alladhi yali jildaka ya rasulullah ka sanya wa mahaifina bayan ya mutu ba ka sanya wa mahaifina saboda ya san akan ta bargazar da baban sai mutu ya sani amma duk da haka fakar ku manta lokacin da suke cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-'azz min hal azal dan yana cikin wanda suka zo suka tsaya suka kasa suka tsare suka ce wallahi ku ne azal ba annabi ba har da baban nasu ya kalla ya ce annabi ba azal ku ne azal suka zare makamai suka tsaya har da wannan dan saboda ya nuna ma cewa la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahu saboda haka in suna kalla annabi ba sa kallon kowa to kullun yana fatan mahaifinsu ya dawo hanya ta kwai kullun shi da irin wannan mutum ya zo kuna tare yanzu kun fahimci addini ko kuma wato baban ta bai musulunta ba karka rika cima fuska karka cewa ai kai baban ka alme ba wannan cin fuska ne cin fuska ne saboda shi ya san da yake shi kullum wanda mahaifinsa ko iyayensa ba sa kan tirba ya fi kowa damuwa ya fi kowa damuwa wa fi riwayatin annahu qala kaga wajen yake rigar da ta taba gumin annabi cikin annabi alaihi salatu wasalam yake zo a bayi ya je tawa babansa a wata ruwaya yace adini qamisaka ukartinuhu fihi ya rasulullah ka bani rigar kan mata likafani da ita wa yumkinu an yakuna sababu huwa al-masmu' zai yi za ta iya yiwa dalilin ya zanto shine al-masmu' an gane ko gaba ɗaya wato gaba ɗayan ka tattaro ka tattaro waɗannan dalilan duka zai iya yiwa duka ne addu'alu tambayar da yayi ku kalli yadda malamai suke malam tambayar da yayi wal mukaba'a da ramuwa compensation cewa zai iya yiwa dan ya tambaya sannan kuma zai iya yiwa wato a tare ya tambaya kuma sannan annabi ya tuno alkhairin da yayi shikenan mukaba'a jili compatibility wala mani abin zalim malami ba abin da zai hana ka duka ta faru ba a tsanta muri ba ne da za a ce ma ɗaya ya ci karo da ɗaya a ƙaryata hadisan ma duka sai ce duka ta faru kaza bi nailin lauka aka yi zuwa nailin lauka na imamu shaukani to mu je zuwa mu koma kan mun je kan hajiya yanzu mu koma karatu a karatu wani bukari والسياق مع الزيادة الأخيرة له ومسلم والنسائي والزيادة الأولى له وابن الجارود كما ما يرى كل لا يتمنى من يسوم بها ابن داود المنتقى والبيهقي واحمد ومن طريق عمرو بن دينار سمعه من جابر ياتي لك جابر ne وله طريق اخرى عن ابي الزبير عن جابر قال لما مات عبد الله بن ابي yayin da Abdullahi dan Ubay dan Salulu shugaban munafikai ya mutu ata ibnuhu ibnuhu nabiy sallallahu alaihi wasallam dan sa yaje gurin annabi alaihi salatu wasallam fa kale ya rasulullah ya ma'aikin Allah إنك إن لم تأته لم تزل نعير بهذا لا حول ولا قوة يا مايكين الله إن ما بك je kan gawan mahaifina ba ba za mu guje ba ana aibanta mu da wannan abu kun ji wani abu aibanta ya yi da ba mutumin kirki wani amma zuwan annabi kawai zai sa a samu rizq a rufe bakin mutane ba za a ta maganganu ba kuka ji ba sai ka ɗauko wannan ayar cewa har yanzu wala tu salli ala ahadin minhum ba ta sauka ba yawwa dan ta sauka kawo umarnin Allah zai bi shikenan kawai ba ta wun nabi sallallahu alaihi wasallam ba wajen da qad udkhila fi hubrati sai annabi yanzu yana zuwa sai samu an shigar da shi kina an shigar da shi cikin kabari fakala sai ti abala qabla an tudkhilu ina ma kafin ku shigar da shi kuka kira ni fa ukhrija minhu furati sai aka fito da shi daga cikin kabarin fatafala alaihi min qalbihi ila qalbi sai annabi ya mato bi tun daga kansa qalbihi shine ana nufin makwarkwadar kansa ai mutum bai da kabo yawwa tun daga saman kansa har zuwa kafarsa ya mato bi wa albasahu qamisu sannan annabi ya dauri gaske ya sa masa shine shekul islam yake cewa wannan shi yake nuna wato babba abin da zaka yi tawassuli da shi shine imani idan ba ka da imani ko me za a yi ma ba zai amfane ka ba domin gashi annabi ya yi min wannan amma kaga wannan bai zama cewa Allah cewa innal munafiqina fi dharkil asfali su dan salula a karkashin wuta karkashin kafirai suke a wuta karkashin kafirai za a kai domin sun cutar da annabi iya cutarwa to kun ji dalili sai ce أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى كما في توبة الأشراف والدعوي في المشكل وأن لتابكم zai kyau ɗalibin ilimi ya mena ya neme shi muskilul asar shi littafi ne da duk irin hadisan da kake ganin akwai contradiction sai haɗa hancin su sai ma bayani ina ta mora suke da suke ta cewa wa hadisai sun ci karo sai a ɗau hadisi a bukari a ɗau wani kusa da shi a ce sun ci karo saboda haka duk ƙarya ne kai ta an ba ka amsa tindini tindini an gaya ma sai ma an ba ka amsa cewa abin aljamu bainal hadithain shine mushkilul asar na imam tahawi bi sanadin ala sharti muslim da sanadin da yake a kan sharadin imam muslim lakin abu zubair mudalli sai shi ko muhammad bin muslim shi abu zubair din nan mudallasi ne kwange yake wa ma a ta mudallasan نوعان الأول الإسقاط للشيخ وعن ينقل عمن فوقه بعن وعن والثاني لا يسقطه لكن يسقط أصابه بما به لا ينعم إن يزو ما لم ينسى wanda ya ɗaukar a cikin bibin sa sai zai tsallake shi ya tafi na gaba saboda ya san cewa yana fitowa ne shine in yayi an ana shi mu dan shi ba a karba ko kuma yanzu ya ce wani mai kunne biyu mai ido biyu ya bani labari a wannan ainihin wayo ne wannan irin wani mai yana faɗan wannan kasa hadisin bai ja ba ya ɓoye malamin da yake so ya faɗa domin kar a yana faɗa malaman hadisi za su ce bai ganta ba domin baka ga wani ba ko kuma wani makaryaci ne sai ɓoye ma shi shine dalili kwanje ke nan an gane ko kamar bai ya rufa ba rufa ko ban nan dake dole hankali ya koma ta a ta'ziya sai da ta'ziya mun gama da wannan zamu shiga ta'ziya ta'ziya kuma shine kamar lallaci a Hausa wani abu ya samu mutum ka lallaci ba mu tsara za ku na gani dauke abuwa oke matsala ta 107 wala yusahabu li rajuli ba wato ba so ga mutum ba an ya fura kabarahu kabla an ya muta to tsabar tsoron Allah ya ce ya haka kabarinsa kafin mutuwa sai ya ce likabari dai ana aji wannan tsari ne na magabata amma kabari ba a zuwa a haka a ce wannan guri na ne ko sai na Abubakar da yake neman alfarma a baki guri sai na Umar ko a gwa tsakin na na ai kaga ba haka suka yi ba cewa suka yi muna son gurin ba sai a haka musu gurin cin yanzu ba to shine malam zai gaya mana cewa fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yaf'al zalika annabi bai haka ba kuwa kuma yafi kowa tsoron Allah annabi bai haka kabarin da ya bari ba shi wala ashabu ko sahabban da ba taba jin sahabi daya da haka kabarin da ya ta a kyale ma gurin nan ba wala abdullahi yadri aina yahud adali ma mutum bai san inda zai mutu ba satin da ya wuce na faɗa a gurin tafsiri ran lahadi cewa ake ba da labarin wani bawan Allah da biloniya ne a jigawa wani gida ya dan tsasa ne wato kowa yana fita gidan nan wallahi wata rashin lafiya ta kama shi aka fita da shi waje India yana nan da ya farfado kun san kawai tunanin gidan yake sai wai da wannan oxygen din yace da Allah a kai shi ya yi da zai mutu amma ya mutu a cikin gidan bai taba shiga ba a matsayin tarewa wallahi aka taho a hanya ya mutu wa ma tadani nafsun bi ayi arzin tamut bai shiga ba wallahi a matsayin tariya bai yi ba kawai sai koma na magana shi kenan kafin a zo da shi a hanyar mutu to shine bawa bai san inda zai mutu ba wai za ka na maqsudul rajuli idan ya zanto manufar mutum shine alisti idadi lil maut shine tanadin mutuwa malai ce ba hada ya kunu min al amali salih kun ji tanadin mutuwa da ayyukan kwarai ake yi ba da magana ba ba da zuwa ayo a ba da shi ba da aikin kwarai ake yi tanadin mutuwa ai ga ayyukan ka aikace in aka kana bin Allah duk aiki alkhairi kana yi ko da lafiya ka kalau ka ko ga ka matashi kana ta yi domin shi ke nuna ka tanadin mutuwa shi ke nuna ka tanadin mutuwa ayyukan ka na alkhairi ka sa riga mai kyau ka sa turare mai kyau ka hau mota mai kyau amma duk aiki alkhairi kai wanda kuma gashi ne yana ta yawo kansa a sunfiye da da riga mara kyau amma baya sallah akan lokaci duk abin da ake kai ne kai tanadin mutuwa shi wannan tanadin azaba yake kare wa kansa bare kuwa saboda haka abin da yake daidai shine Allah madaukakin sarki ya baka dukiya yi amfani da ita amma ka bi Allah da ita ka bi sannan kuma wala tansa nasibaka min ad-dunya to sai mali yace kada fil ikhtiyarat al-ilmiya haka yazo a cikin al-ikhtiyarat al-ilmiya li shaykh al-islam ibn taymiyyah al-harrani rahimahullahu ta'ala sai na shajiya a ta'aziya shine muka ce lallashi matsala ta 108 wata shira wata asiyatu ahlil mayyit an shara'anta kai wa waɗanda aka yi wa mutuwa kai musu ta'aziyya ka je ka lallace su Allah ya bada hakuri Allah duk ta hanyar da take mai kyau Allah ya baku hakuri da juriya Allah ya madaukakin sarki ya kula da bayansa Allah wannan shine ta'aziyya wa fi hadithan hadithai biyu sun zo akan wannan al-awwal na farko an qurrat al-muzani radiyallahu anhu qala qurratul mudani Allah ya kara masa ya dace kana nabiyullahi idza jalasa annabi ya kasance idan ya zauna ya jilisu ilayhi nafarun min ashabi tawaga daga cikin zaɓar su sukan zuwa sun zauna a gabansa a kewaye mutane da yawa suna zuwa kuma zama annabi ya fi yawa a masallaci don mun san haka ya fi yawa ba akan hanya ba a masallaci wa fihim rajulun lahu ibnun sagir a cikin zabai akwai wani bawan Allah yana da ɗa ƙanƙani ƙaramin yaro ya tihi min kalbi zarihi in yaron ya zo sai ya dawo ta baya ka irin abin nan da yara ce kawai zai biyu ta bayan babansa ta bayan da wani ma sai dai ka ji ya rike ba wuya irin wannan abu ba yi aidahu ba yi aidahu bai ne dai da ya ji ya zo sai ka amu shi sai zauna da shi a gabansa shi kuma mahaifin fa qala lahu nabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ya kalli uban da ɗan sai ya tuhibbuhu kana son sa ko kai daga ji ga wani abu zai biyo baya kana son wannan yaron fa qala ya rasulullah wai dan ya gubala ga wajen Allah sai ya ma'aikin Allah ahabbaka Allah kama uhibbu ai ina fata Allah wani lokacin sarki ya zo ka irin yadda nake son sannan me yake so nuna tabbata nake wal ba zai lissafa ba eh ululuwa Allah ya zo ka irin yadda nake sassan nan to ana haka ba alaka sai dan ya mutu sai ya mutu famtana ar-rajulu an yahdura al-halqa a wannan mutuwa ba ta da yi kwana biyu sai wannan ba Allah ya dena zuwa halkar annabi alaihi salatu wasallam gurin zaman ba kwana biyu sai ya dena zuwa li zikri bihi an gane ko shi ne ko saboda an batar ɗansa tuna ɗansa saboda tuna yi ba hajina alai ya shiga damuwa shi ne haka za ka ce ya shiga damuwa fa faƙada hun nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya nemi shi ne fa ta faƙada tsairu fa ƙada ma liya la'aran huda huda fa kana min aljani bincike kenan a bincika ina wani eh annabi ya bincike shi ya nemi shi fa ƙada shi ce ma liya la'ara fulana annabi ya ce me yasa bana ganin wani ba faɗin sunansa ba fa qalu ya rasulullah bunayya wal ladhi ra'aytahu alaka ai wannan dan dan nasa da kake gani shine ya mutu wanda yake zuwa nan gurin ya biyo bayan sa ya zauna da shine ya mutu falakiyahu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tashi ta gurin sa fa ta'alahu an bunayyahu sai sai na dan nan naka annabi ya mata tambaya فأخبره بأنه هلك يا رسول الله أي يا رسول فأجزاه عليه جاء النبي يوم التعزية شيني كنزين محل الشاهد تعزية فأجزاه عليه سيما التعزية أكن يا رب shi za ka ce ko bayan shekara in ka haɗu da mutum baka ta amma mutu ko baku haɗu ba amma mutuwa baku gamu baka kira shi ma a waya ba ya halatta ko bayan shekara kai masa aljiya ashe kuma lokaci kaza wani ya rasu to Allah ya yabe masa an ce ba ta rufa eh yawa haka ba wuce to sai ce to sai annabi ya lallashi dama lallashi ne cewa sai hakuri a wani lokacin ma ni na kan gaya wa musamman wanda mahaifin ke rasu ina muna tajiya muna jin tauna da ke zai ce ka kiyaye duk wanda babansa ya mutu in ka je ne ma ka yi zuwa to daga zuciyarsa abu ne kwarai kuwa domin ya san ɗaci wallahi daga zuciyarsa abu ne ya san da yake gaya sai haƙuri kaza to daga sai yake haba haba malam shi ya san daga bayan zuciyarsa abin yake fitowa ina gaya ba shi za wato suke cewa idan ma ra'atu ahlul bait walla badalahu min an-nas al-jafa wanda yake da mahaifi dan gata ne da akwai wanda bai zai ma cin kaki ba fa yanzu ba baban ka na dare duk yadda kake jiganta kanka ai musamman ai wannan malam sani ko ma ba wani bane ganin gidansa ko kariya ce eh akwai wanda bai zai iya taka ka ba saboda yana nan kawai fa tadhkuru na ba aqulu lakum ba zo nake ba ban yi miki ba amma dai wannan abu haka yake yawa yawa ai ai kaga masu kallo na nake ba da kai nake ba malam zani saboda haka na kalli da yawa waɗanda duk iyayen yan gata ne suna da su nake eh to sai yake cewa a yam to kaga ballan da masu dubiyin ma a ce ma duka biyu eh yatiman abawai ne ke to sai yace annabi alaihi salatu wasalam sun makala da ne ya fulan ya kai wani ayyuma kana habbu ilaika wanne ne daga cikin waɗannan abubuwan biyu da zan gaya ba ya fito yiwa a gare ka an tumatti ala bihi umrata cewa ajiyar da kai daɗi da rayuwarsa shi yaron a kyale ba shi ya ci gaba da rayuwa kai ta jin daɗi aula ta a cikin gadan ila babin min abwabil janna ko kuma a ce ba za ka je wata kofa daga kofofin aljanna ba illa wajadtahu qad sabaka ka ilayhi ba ce sai ka samu yaron ya riga ka zuwa yana bakin kofa wanda ka fito ya ci gaba da rayuwa kana ganin sa kana jin daɗi ko kuma ya mutu yaron ya je shi zai wani kwamin ɗinka a bakin kofa aljanna wanne ka fito annabi ya tambaye shi haka bi fatha wato bi fat bi fathuhi laka ko eh yaftahu laka haka shine dai ko yaftahu laka ya bude ma kofa wanne ka fito dan ya je bude ma kofa yana jiran ka zo a matsayin sa na abbansa ko kuma ka ci gaba da rayuwa da shi wata illa in ya girma ma ya gundure ka bare kuwa ya zama abin da ake cewa dan Allah ba ni ya ije ka gaba daya qala ya nabi Allah fi ya ma ikin Allah bal ina yasbiquni ila babil janna ai na da ku cewa ya riga ni zuwa kofar aljanna fa yabdawu ha ilayya yabude mu idan na fito lahu ahabbu ilayya wannan shi na ku kauna ya ma ikin Allah qala sai annabi ya ce da shi to bazalika ba za ka laka hakan ta tabbata a kanka da ce ya kare la haula wala quwwata illa billah fa kana rajulun min al-ansar kun san zabai da kwadai sai wani yana zaune ya rasulullah ja'alani Allah fida'aka alahu khasatan aw li kullina Allah ya sanya in zama fansa gare ka ya ma'aikin Allah wannan gonanzar da ka bayar ta tace shi kadai ko gaba ɗayan mu ta gabe mu kala sai annabi ce balli kullikum annabi ce ta jabu kowa saboda haka duk a kana zo dan ke mutu dan yanzu eh eh to ayo Allah mu ja'alna minhum min ahli jannati ko na gane karatun naka to sai ce balli kullikum gaba ɗayan ku kowa ta shafi kaga wannan zaka lallashi wanda dan sai mutu da wannan cewa ya hakuri dan nan zai je kofa aljanna ya jira shi la hawla wala quwwata illa billah alim ta abinda balage yaro ko muka ce ai dama a balagaje da aka ce gare da baki abinci ma a abinda balagaje naka ne kowa yana ciki kowa dan sa ya mutu ba wannan ba yaro karami ake magana to sai ya kare da hunna tayi wa siyaqu lahu wa ibn hibban fi sahihi wal hakim wa amal wa qala al hakim sahihi wal isnad وافقه الذهبي وهو كما قال وأخرج النسائي أيضا نحوه وكذا البيهقي وفي الآداب فيما مصورة إلا أنه لم يسبق أوله بتمامه سيدي بكاو واتو فرقنسا واتو أتجبا وعنده الزيادات كلها إلا الأولى أما أقولنسا يا كاو دكا كارا كارا بابن da farko kawai mun gane ji wannan sai ce wani hadisi shahidun fil majma ajma'in zawai asani shaida ta biyu an anas bin malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi jira da min Allah tabbata a gare shi yace man asa to akahu almu'min fi musiba duk wanda ya je lallashin dan uwansa mu'mini akan wata musiba kasahu Allahu ullatan khadra Allah zai sanya mawa wasu kaya iri daya shine ullah asin da asin koraye yujbaru biha yawmal qiyama la hawla wala quwwata illa billah sai ce za a yi mai ijbar shine zai lulluba da su wannan kayan rana alkiyama ila ya rasulullah ma yujbaru menene yujbar kale sai ce yukbatu ko kuma za a rike masa gifta za a rika fatan ina ba ina ba mutum ya kun gane ayi ina ba ko ina ma ni ne shine yuzbaru biha wannan kayan da za a lullube shi da su ya ta sai a rika yi majibda ina ma ni na samu kayan nan yan aljanna ma za su rika cewa ina ma ni na samu shine yuzbaru biha ayi wadu biha za a yi majibda rika yi majibda a kan ba hasada ba hasada daban shine ka rika fatan mutum ya rasa abu jibda kuma shine ka rika fatan ka samu irin nasa shi za na kawo da yaran أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن عدي في الكامل وله شاهد عن طلحة بن عبيد الله بن قريب مقطوعا في ياقوت مقطوعي أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وهو عزيز حسن بمجموع الطريقين كما بينته في رواية جرير تقريد وحديث منار السبيل رقم يا قوم واعلم كسني أن الاستدلال بهذين الحديثين kafa hujja da wayannan hadisan guda biyu lafiya mal awwal minhuma musamman na farko daga cikin su ala ta'ziyati aula kafa hujja da hadisin farko shi ya fuffal shi ya fi fiku min al-istidlal alaiha bi hadisi fiye da yin hujja da hadisin da yazo cewa man azza musabban falahu mithlu ajri cewa duk wanda yawa wanda aka jarraba ya lalace shi ya mata ajiya yana da kwatankwacin ladanta ciwon can da aka yi wata ajiya sai ce wa in jara alaihi jamaahirul musannifin duk da cewa jumhurin masu buga littattafai sun kawo shi da annahu hadisun da'ifun shi wannan hadisin da ya zo da muka karanto bai inganta ba min jami'i turuqihi da dukkan hanyoyinsa kama bayyanahu an-nawawi bil majmu' kamar da imamu nawawi ya kawo a cikin al-majmu' wal asqalani fi tarkis wa fi riwayat ghalib raqam to wannan shi ba 109 ويعزيهم بما يظن انه يسليهم kai musu ajiya da abin da kake jin cewa wato zai zaka damu zai kwantar musu da hankali eh a mutum zai zo ya rika kaza ya rika faɗar kalmomin da mutum zai ji ciwo a kansa ba ba a so wa ya kubba min huzni ya rage musu damuwa eh karkace ai kai sai ka gode wa Allah mahaifinku ya samu rana sannan kowa yana yaban da kalli jama'a irin wannan ka ai da kwantar da hankali ko yawa sannan kuma ya baku tarbiyya irin wayannan kalmomin cewa ai ba zai tsoron ta ba tarbiyyar da ya baku yanzu za ku ci gaba da yi ba addu'o'i ga sadaka jariya da za ku yi marza kaza duk wayannan sai ya samu nutsuwa sannan kowa ya da mai kullum baya nufin masallaci wayannan kalmomin za su kwantar wa da mutum hankali an bayyana da kyau ko yawa to shine yake cewa wa yahmiluhum ala ala rida wa sabr sannan ka ce duk abin da Allah ya tsora dama ba ko baban ne ko bajima mutuwan nan kowa sai yayi dama za a mutu amma kamar kamar abin da kawai ake damuwa da shi ne saban da aka yi amma ba da haka ba ai ga mahaifin ku abin kai mamman nan irin wayannan kalmomin an fahimta da kyau ko yawa to shine ala riza sannan wato ka rika gaya musu kalmomin da zai sa yarda da kaddara Allah ko sabari da hakuri to mutum ya je ya faɗa kalmomi marasa kyau mimma ya tabbata anhu sallallahu alaihi wasallam dangane da abin da ya tabbata daga annabi in kana ya'lamuhu wa yastahdiruhu haka ne ko na ga nan na ya goge haka ne ko in kana ya'lamuhu wa yasta'firuhu an gane yawa in kana ya'lamuhu in ya kasance ya san shi wa yasta'firuhu wato kuma yana iya halarto da abin da zai faɗa din kalmomin ya zanto waɗanda shari'a ce da su ne waɗanda kasancewa wannan kalmomin shari'a ta san su sannan za ka iya istihbari daga cikin labarai na magabata cewa wayan da yaje ta ajiya kaza da kaza yake kuma ya kwantar wada wanda aka yi mutuwa hankali to sai yace wa illa fi ma ta yassara lahu min al-kalam al-hasan idan ba za ka iya tuno na baya ba abin annabawa da sahabbai to kai amfani da kalmomi irin waɗanda suke masu kyau allazi yuhaqqiqu al-garadu wa la yukhalifu shara wanda za tabbatar da manufa ta kwantar da hankali ba su saba wa shari'a ba su za a faɗa wa fi zalika ahadith akan wannan ma akwai hadisi an usama al-awwal an usama bin zaid kala arsalat ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba'du banati wata daga cikin mata annabi ayyan annabi alaihi salatu wasallam ta yi mar aiki anna sabiyan laha wani dan karamin yaron ta ko ibnan danta au ibnatan ko ya wa fi riwayatin umayma bint zainab a wata ruwaya sunanta umayma yar zainab kadi tubira kadi tubira ce zama tunda mace ce cewa ta zo karkara fashhadna ta aika annabi cewa ka zo mahaifinta kala yace fa arsala ilaiha ya qara'u salamu wa yaqul sai annabi ya aika mata yace a je a ga mata yana gaishe ta yana cewa inna lillahi ma akhadha wa lillahi ma aata wa kullu shay'in 'indahu ila ajalin musamma bal tasbir wal ta'tasib an fahimta da ku inna lillahi ma akhadha a je a gaya mata cewa lallai abin da Allah ya karba na sani a wata ruwa ya wala huko ma a da amma nan walillahi ma a da sannan abin da ya bayar ma na sani wa kullu shay'in indahu kowane abu yana a gurin Allah madaukakin sarki ila ajalin musamman yana da ajalin da aka iyakance masa wanda aka sanya wa suna cewa shekara goma za ka yi ashirin talatin arba'in hamsin sittin saba'in shine ajalin musamman bal tasbir wal jakati ta yi haƙuri ta nemi lada a gurin Allah shine ba da kake ce wato shine kalmomin da kake faɗa idan ka je gurin mamaci wanda aka yi mutuwa to Allah ya ƙara haƙuri Allah ya ba ku haƙuri da juriya sune bal tasbir wal jakati ka nemi lada a gurin Allah ba ka sarki fa arsalat tuqimu alayhi yarda Zainab Zainab ce ko sai ta aika mar tana rantsuwa la ya'ti yanna wallahi abba sai ka zo to in kai wa mai ilimi haka wallahi na annabawa ka daure ina ga yadda ka walima ko zuwa waje ka gaskiya ina da uzuri wallahi sai ka zo to kai kuma dan ka kubutar da jiji ka je din saboda Ibrahim ya sani kubutar da rantsuwarsa to shine amma an kai wa jahili wannan sai kai dai ko a jikinsa wallahi ko a jikin zai ce kai ka jiyo yawwa sai in ya ga dama ya ce ka fara kai ta hau ba kuma zai zo ba to sai ce sai ce an faɗa ba annabi ya miƙe wa kumna sahabbai suka ce sai mu ma muka miƙe farfi a kariyu ila ijiri annabi ya ɗau wannan yaron ya ɗora a cinyarsa a wasu hijirin ko a kan cinyarsa har yau ko fi an yi jira rasulullah a cikin annabi alaihi salatu wasalam wa nafsuhu tuqati'u ransa yana kaiwa ya komo shine abinda bawaje yake cewa wai rai a hannun Allah ai da ba can kowa ransa a hannun Allah yake yana kamar fata ya kai ya komo irin abinda zaka ga saura kirje mutu ka annaha fi jannatin la hawla wala quwwata illa kai ka ce abu da aka rataye irin a rataye abu din da yana lilu aka ya zaba wa fil qawmi sa'ad bin ubada a cikin sahabban da suka raka annabi alaihi salatu wasallam akwai sa'ad sa'ad dan ubada shugaban auki ko kazar kazar wa ma'ad bin jabal da matakin nan da annabi ya ce malamin al'umma masalan alal da arab wa ubayyu bin ka'ab da alaran mumin suna gudu ahsibu ina tsammanin wa zaid bin sabit inji ne ruwaya yace ina tsammanin hadda zaid bin sabit ma wa rijalin da wasu ya dai mentionin wasu sauran kuma tunda an ce ma nafa tawaga fa fadat aina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai idan annabi ya rika zubar da hawaye فقال له سعد في سعد بن عبادة يتي ما هذا يا رسول الله wannan kuma me muke gani ya bai din Allah wa kad na haida anil buka ka hana mu yin kuka kuma kai kana yi kala dai dai inna ma hadi rahmatun wannan da ka ganna yi ba kuka bane rahmat ya da'u Allah fi qulubi man yasha min ibadi amma yamma da martani da Allah yake sanya wa azukatan wanda ya ga dama cikin bayinsa ai annabi wato wato kukan kera ya hana ba kukan hawaye ba an diyaha annabi ana ba albuka ba diyaha shi ne kukan kira ihu na shiga uku na lalace a fito a rike makarama wasu a ta tsalle a yadda mayafi a yadda dan kwali ana ihu shi annabi ana amma hawaye wasu bayan Allah kwanan da aka yi rasuwa da yawa na ce ɗalibtar ilimi ta yi Allah da aka zo ana tana sallar duk dama biyu ne duk suna ganin da yake duk suka tashi mata da iyayen mata da ƴan matan da aka miƙe da su aka yi sallar gawa kuma da aka zo nai mamaki irin mai fadi da irin wannan ƴaƴa wajen talatin amma ba ihu haka fito da yi salim alim irin nake gaya wani abokin mu na ce ilimi ya yi ba ya yi saboda na san da dama ɗaliban ilimi ne 'yan gidan kwarai da gaske an yi amfani da shi to haka ya kamata ka yi ne inda za a yi alfahari wato shi kan zama ya zai alfahari da waɗannan ƴaƴa ba ya ba wannan haukan ba da ake yi a yi suka gida a yi ta ihu wata tana nan ana wato jikin da na ta farfasa ana wata ma ce isko kai misali a yi ta abubuwa duk ba yi ba na kuma san baiwa Allah da su kuma bayan mahaifin yaran su kawai ta ce matan gidan ta ce a rufe mata gidan aka rufe gida ta ce to ku zo mu mata wanka Allah da ita aka yi da ita da ƴaƴan aka yi wani wanka aka shirya shi aka ajiye shi ita kai mace ne kamar maza kenan dama ya bada wasiya cewa in ya rasu a nan gidan kai ne yace yace mala abdullahi ya masa sallah kuma shi ya masa sallah da lokacin ba na manta akwai wasu daga cikin malaman mu da yawa manyan malaman mu sun zo amma tunda ya wasiya sai aka ce shi je ya sallah tunda wasiya ce wanda kai wa wasiya ba da wasiyyi ya ma sallah ko da limami a kunguwa shi za a bari cewa ni wasiyyi ne ɗayan su gaya liman cewa to mahaifin da ya ce wane ya masa sallah ba wani mutane in dai ya riga ya san abun ba ta yi hankali shi kenan to shi ne yake cewa yace to rahama sai Allah yake sanya a zukatan wasu daga cikin bayinsa wa inna ma yarhamullahu min ibadihi ruhama ka sani cewa Allah yana jin kan masu jin kai a cikin bayinsa kare da wani bukhari wa muslim wa abu dawud wa nasa'i wa ibn majah wal baihaqi wa ahmad wa siyaqu lahu wa kadar riwayatu thaniya haka nan riwaya ta biyu zama wa ziyaratu al-ula wa sabi'a wa thamina wa hiya jami'an inda al-baihaqi gaba ɗayan su baihaqi ya rawaito duk bakwai وزيادة الثانية لشيخين والنسائي قال نبي كوا بخاري ومسلم ده نسائي سن كاو والبيهقي والثالثة لهم سأكم ما ترويتوتا وكذا الرابعة والخامسة جميعا إلا مسلما haka nan ta uku da ta hudu da ta biyar banda imam muslim wa sadisatu lil bukhari wa nasai kullu sai nake wa hadi siga min ta'ziya wannan sigar da kuka gani tana ɗaya daga cikin hanyoyin da ake yin ta'ziya inna lillahi ma akaza wa lahu ma ada wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma sai ce wa in warada fi man sharaba al mauta wa ta'ajiyatu biha fi man qad mata aula bi dilalatin nas kun fahimta da kyau ko wa in waradat fi man sharabal mauta fa ta'diyatu biha idan ta gangaro dangane daga wanda ya halitti gurin da aka yi mutuwa cewa wato a nan ban gane ba a'a to nan abin da na faɗa daidai ne aka yi rubuta wa in warada fi man sharafa al-mauta duk da cewa wato wannan kalmar da aka faɗa inna lillahi ma ada walahu ma akaza walahu duk da akan cewa akan wanda wato ya mutu ta zo ita kalmar to ba ta ajiyatu biha fi man kadma ta aula bi dilalatin nas eh me ya alaka mu gani daidai ne wace to wai ni wara da liman jarabal mauta duk da cewa kalmar ta zo ne akan wanda ya zo mutuwa kun fahimta kamar ita wannan yar gidan umaima ai kaga wato ba mutuwa ta ba lokacin da za ta rasu ne annabi ya aika a je a gaya mata inna lillahi ma a'la wa lahu ma akhadha wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma lokaci ya dauke to ila ajalin musamma duk da cewa annabi ya aika da ita ne ita wannan yar bata mutu ba to amma sai malai yace fa ta'ziyatu biha yin ta'ziya da ita bayan an mutu bi man kadima ta aula cewa ai ta'ziya da ita ga wanda ya riga ya mutu ita tafi Allah ya sa kun gane zancen an faɗi kalmar ne asali akan wanda bai mutu ba domin yar tana gargaran mutuwa annabi ya mata ta'aziyya da ita kamar yana gaya mata cewa ɗan nan ba za ta mutu ko shakka babu ki yi hakuri kawai ki bawwala wa Allah to sai yace amma yin ta'aziyya ga wanda ya mutu ta tafi aula bi dilalatin nan saboda nuni akan nassin da muka samu wali hada qala nawawi fil azkar akai imamu nawawi ya bada cikin al azkar nasa wa gairu da wani da hadal hadithu ahsanu ma yu'azza bihi to wannan hadisi shine mafi kyau abin da ake wa mutane ta'aziyya ne in ka je ka fa in ka ga dama ka faɗa da larabci inna lillahi ma ada wa lahu ma akaza wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma sai ka ce ba za ka ce bal tasbir wa za ka ba iya wannan kalmar za ka faɗa in ka ga dama kuma ka tsara da ita za mu ji a cikin littafin da za mu sa nan gaba za ku ji abubuwan da za a tsara a kai cewa a yi haƙuri a nemi lada a gurin Allah madaukakin zargi amma akwai malaman da suka ce kalmar ta'aziyya kawai iya san ne zama cewa inna lillahi ma a'ada wa lahu ma akaza ko wa lillahi ma a'am inna lillahi ma akaza wa lillahi ma a'ada wa kullu shay'in indahu ila ajalin musamma to ita za ka gaya mutum shine dai abin da kake faɗa da Hausa ai hakuri kowa na haka ne wannan kalmomin da kake faɗa su ne Allah ya ba ku hakuri da juriya da kaza da kaza fa arsalatu fimu alayhi la yaki yannaha ta aika mace na mai rantsuwa gare shi nan ne ko eh wa hada alhadithu ahsan ma yu'azzabi bayan koma yi ake to shine yake a tsani za mu iya biya kuwa za mu iya ba yana da yawa to abubuwan da muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi kuskure Allah ba kuskure sarki ya yafe mana sati mai zuwa insha Allah ta'ala littafin mu wannan ya goma sai karshen wata kamar yadda aka saba za mu fara sabon littafin mu gashi na hannuna shine wannan wannan littafin kamar yadda muka faɗa wani bawan Allah ya yi kokari ya samu mana da kofi ashirin an fahimta da kyau ko wannan kofi ashirin din kai tsaye akwai guda biyar da nan za ku ne zunan dattawan masallacin nan yau duk na su malam mu ne su malam abubakar sai justice alhaji abdullahi da na banjewa manta ne din na wannan nasu na hannu na eh na mutum biyar wannan sauran kuma sai sai sai ne rabo in sha Allah ta'ala ya wannan shine ne alƙawarin na dauke na su babu wanda zai yi dan ba na riga na tuba da abun man bane da da nasu na zo na to kai sai in sha Allah ta'ala amma muna su mu ba hanya dan Allah ya da kowa so muke siya mallaki littafin littafin yanzu ya yi ba zan baka wannan ai kowa ya gani ne za ka yi wayo ga gidan kowa ya gani haka wannan littafin yanzu wahalar da ya ba mu ba kaɗan ba kun gani haka yanzu saboda kyan sassin dubu hudu za ka san kada zan shi sa ba za mu ba wanda ba zai zo makaranta ba amma da yadda Allah kowa sai ya mallaka yadda Allah an fahimta da kyau ko eh kai hakuri za ka samu ba ba ai kai ma na gila ne an gane ko yawa amma na ba za a bashi kuwa turuwan turuwan saboda haka wannan ina gaya muku ne saboda wallahi ya wahalta mu littafin matuƙa yanzu nawa da ake so a kawo sharhi mujalladi hudu ne dubu talatin da biyar ne saboda haka littafi ne mai kyau sai mun zuwa mukaddima za ku ji irin kirarin da malamai suka yi masa sosai saboda haka muna jan hankali da Allah duk wanda aka bawa ya yi kokari ya tabbatar yana zuwa domin amfanin littafin ke insha Allah ta'ala ta ce mai zuwa za mu fara biyar kuma za mu ga hanyar da za mu in ya riga ya zo bifo ranar ma mu ga an fara ba ɗaliban ilimi shi kwarai da gaske amma dai ina gaya muku muhimmancin sa kwarai da gaske cewa ka gan shi a haka kai ji ɗari uku da wani abu dubu hudu ne yanzu littafi sai kana da kuɗi za ka karatu wallahi yanzu ɗayan da muke so mu sa a majalisin musa bin umar can hausawa da muka gama adabin mafurat kofin nawa da aka kawo shi dubu goma aka samu shi bai ko wannan ba ku nawa kofin wanda ba zai yi mu za a ɗalibai dai mu zo kawai yanzu a wannan dabara a buga a buga shi na yi ba mu dabara to haka yanzu to mu kuma muna so a yi karatu muna so a yi insha Allah ta'ala za mu ga kuma ina yawan kwaɗaitarwa cewa sadaka jariya ni a guri na yanzu ta littafi ta fita rijiya wallahi domin rijiya tana kafewa wannan ko baya kafewa da wannan shi ne Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya hada mu a cikin ladan muna roƙo Allah da sunayen sa kyawawa da gobin da madaukaka kuma yanzu ka san matsalar da zaka yi yanzu zaka zage kurmi ka kabba likafa kaf wallahi ba za ka samu kika amma dai insha Allah ta'ala muna nan muna kokarin da zamu ga yanzu an samar da shi a majalisun ana biyawa insha Allah insha Allah to a haka an gane ko to wannan shine insha Allah ta'ala abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa wanda muka yi shi da Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunayen sa kyawawa da sabobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana kariya kariya ce ka ba mu ikon bunta mata muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa Allah ya ba mu damuna mai albarka matasan mu Allah ka shirya mana su Allah ka dora su a hanya madaidaiciya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka ji kansu da gafara idan ta mu ta zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani iyayen mu masu rai Allah ya kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya muna roƙo Allah da sunan sa kyawawa da tsofin da madaukaka shugabannin mu Allah ka riko da hannunsu Allah ka sa musu tausayin mu a zukatan muna da kwala da sunayen ta kyawawa kuncin rayuwa da talauci da ake fama da shi Allah ta yaye mana muna da kwala da sunayen ta da kyawawa da sabobin da wata wata Allah ka biya mana bukatun mana alkhairi waɗanda suka ta aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah na ɗaukakin sarki ya fi galaba mu muna da kwala da sunayen ta kyawawa kamar yadda muka faɗa akwai masu bukatu daban-daban kai bai wa Allah da muka ce ta yi jarrabawa tana buƙatar sakamakon ya fito suna bukatar sai an ba su cin hanci muna roƙo Allah madaukakin sarki ya kwata mata haƙƙinta Allah madaukakin sarki ya ba ta nasara cikin abubuwan da ta aiwatar muna roƙo Allah da sunan da kyawawa a kowanne da za ta aure da yaya kamar yadda muka faɗa shekaran jiya Allah madaukakin sarki ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya Allah ya ba su zaman lafiya اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم امين